اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق سبقنا سر الحكيم وعلى أرضيك قدرهم تعالى عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون لله رب العالمين الدرس الخامس والثلاثون درسنا واتو hamsin a talatin da biyar fi fadli ijtimai ala zikrillahi ta'ala cikin fadla na taruwa a bisa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wasbir nafsaka ka haƙurƙurtar da kanka ma'allazina yad'una rabbahum tare da ka zauna da waɗanda suke wato ambatan ubangijinsu bilgadatu wal ashi safe da yamma yuriduna waja ba abinda suke nufi sai zatin Allah wato shi dan adam ya zama duk inda zaka zauna ya zama ka duba suwaye masu zikiri suwaye ma'abota ƙur'ani suwaye masu wato Allah ne a gabansu to ka dinga zama da su an gane to shine wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi ta'ala mala'ikatan Allah ta'ala yana da wasu mala'iku ya na fi turqin suna yawo a hanyoya hanyoya su bi wancan hanyar su bi wancan hanya kaman kace me suke nema yaltamisuna ahlaz zikri suna neman ina masu zikiri suke ina masu suna yawo kororo kororo su bi wancan anguwan su bi wancan anguwan suna neman ina masu zikiri suke fa idza wajadu qauman idan suka samu wasu mutane yazkuruna Allah ta'ala azza wa jalla wato suna ambatan Allah mai girma da buwaya tanadau sai su kirayi juna halummu ila hajatikum ku zo zuwa ga samun biyan bukatanku ku zo ga abin da kuke bukata ya samu sai su gaba ɗaya sauran sai a tattaro fayuhibunahum fayuhibunahum bi ajnihatihim ila ila sama'id dunya yesu kewaye masu zikirin da fuka-fukansu ha zuwa saman duniya fayas'aluhum rabbuhum sai ubangiji ya tambaye su wa huwa alam alhali Allah shine masani alamin Allah ya saka masa da alkhairi in Allah ne aka ce alam karka ce shine mafi sani in kace shine mafi sani ashe akwai wani masanin ma kenan ba shi ba kace Allah shine masani a in an kawo Allah ai shike shine kadai masanin an gane amma misali idan kamar ni da kai ne to za ka iya cewa fulan a alawamin fulani wane ya fi wani sani e shi kenan kan ba laifi amma an ce Allah wa alam ce Allah shi ne masani kowa ba abin da ya sani wawa alam Allah shi ne wato masani ma ya ƙulu ibadi Allah sai ce menene bayina suke cewa ƙala ya ƙuluna sai ce suna cewa ne yusabbihunaka suna tasbihinka wa yukabbirunaka suna takabiri suna subhanallah Allahu akbar wa yahmadunaka suna yaba maka suna alhamdulillah wa yumajjidunaka suna girmama ka fa yaqulu sai Allah ya ce har ra'auni shin sun ganni ne fa na sai mala'ikun su ce la wallahi ma ra'auka a'a Allah ba su ganka ba fa yaqulu kaifa law ra'auni yace to yaya da sun ganni qala yaquluna sai mala'ikun su ce law ra'auka Allah ai da sun ganka kanu ashadda laka ibadatan da sun fi tsananin yin ibada gare ka, wa a laka tamjidan da sun fi tsananin girmama ka fiye da yadda suke yi yanzu wa aksara kalaka tasbihan da sun fi yawaita maka tasbihi ya ƙulu sai Allah ya ce fa ma za yas'alun me suke roƙo ne to me suke nema ne ƙala ya ƙulu ne yace ya ƙulu ne su ce yas'alunaka aljanna suna roƙonka ka ba su aljanna ne ƙala ka san wato abin da yasa dole sai ka ce aljanna kake nema duk wanda ya je lahira gida gida biyu sai ya faɗa ɗaya ko dai aljanna ko kuma ina wuta saboda haka suna neman Allah ka ba su aljanna aljanna gidan farin ciki ne gidan yardar Allah ne gidan ni'imar Allah ne gidan fadlar Allah ne gidan rahamar Allah ne Allah sanya mu a ciki Kala ya ce ya ƙulu sai Allah ya ce wa har da auha shin sun ga aljanna ne? Kala ya ƙulu ya ce ya ƙulu na sai su ce la a'a wallahi rabbi ya rabbi mara auha rantsuwa da Allah ya Ubangiji ba su ga aljanna ba. Kala ya ce ya ƙulu sai Allah ya ce fa kaifa laura auha ya ya da sun ga aljanna. Kala ya ce ya kulu na sai mala'iku su ce, Lau'annahum ra'auha, ai da sun ga aljanna, kanu a shadda alaiha hirsan, da sun fi tsananin wato kwaɗayi zuwa gare ta, wa a shadda laha talaban, da sai sun fi tsananin wato zagi dantse wajen neman aljanna, wa a zama fi yara gabatan da sai sun fi tsananin kwaɗayin aljanna. Ƙala ya ce, Famimma ya ta'awuzun, to da me suke neman tsari, ƙala ya ce, Ya ta'awuzu na minannar suna neman tsari ne daga wuta. Ƙala ya ce, Faya kulu sai Allah ya ce, Wa har ra'uwa shin sun ga wutan ne? Ƙala ya ce, Ya kulu na sai mala'iku su ce, La, a'a, ba su ga wuta ba, wallahi ma ra'uwa rantsuwa da Allah ba su ga wuta ba. fa ya ƙulu sai Allah ya ce, Kaifa laura auha ya ya da sun ga wuta, ƙala ya ƙulu ne ce sai su ce, Su mala'iku laura auha ai da halittun nakan nan, ‘yan adam ɗin nan masu zikirin nan, da sun ga wuta, kanu a shadda min hafiraran da sun fi tsananin guduwa wannan wuta. Wa a shadda laha makafatan da sun fi tsananin tsoron wannan wuta. Ƙala ya ce fa ya kulu sai Allah ya ce fa ushidukum ina shaida muku anni qad gafartu lahum cewa ni na gafarta musu lalle ni haƙiƙa na gafarta musu qala ya kulu yace ya kulu malakun sai wani mala'ika minal mala'ikati daga cikin wannan mala'ikun sai ce fihim fulanul laysa minhum a cikin su fa akwai wani mutum ya zo amma shi ba zikirin yake ba ya zo kaman ko yana jiran wani ne wa inna ma ja'a li hajatin wata bukatar sa kawai ta kawo shi qala yace fa yaqulu sai Allah ya ce humul humul julasa la yashqa bihim jalisuhum su wato waɗansu abokanan zama ne wanda wanda ma ya zauna da su ba zai tsiyata ba wadaka shi ma an haɗa da shi an margafar. To Allah tabbatar da mu akan wannan hanya ya kashe mu akan wannan hanya. Rahu Shekani. A darsu sadisu wa talasun fil istighfar wato wanda zai mana magana akan istighfari. Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Allah ta'ala yake cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki aw yuzlim nafsahu ko ya zalunci kansa summa yastaghfirullah sannan yayi istighfari yajidillah gafurar rahima zai samu Allah gafuran mai yawan gafara rahiman mai jinkai wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa laulam tuznibu da ba dan kuna yin zunubi ba la zahaba Allah ta'ala bikum da sai Allah ya tafiyar da ku waja abi qaumi yazo da wasu mutane yuznibuna wanda za su dinga yin zunubi fa yastaghfirun suna yin istighfari fa yastaghfiruna Allah ta'ala su dinga neman Allah ta'ala ya musu gafara fa yaghfiru lahum Allah ya gafarta musu to shi wannan hadisi wato yayi kama da wani hadisi wanda manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam da ba dan kuna yin istighfari ba da na ji muku tsoron wani abun da yafi wato zunubi wato da ba dan kuna yin zunubi ba da na ji muku tsoron wani abun da yafi zunubin girma a wajen Allah meye ne ya ce shi ne jiji da kai a ai idan ka tabbatar kai mai laifi ne a za a kaskantar da kai ko a duniyan nan ne an gane amma idan ya zamto baka da wani laifi to wa za ka kaskantar wa kai babu sai jiji da kai ya samu to to istin ya fari shi sa ma sufaye suka tafi suna da wata hikima cikin maganganunsu cewa da ta'a ɗin da saƙon duka kusan ba wani abin da za ka ce wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan da ɗa'an ba da saƙon ba kusan ba abin da za ka ce wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan me yasa abin da yasa yawanci ta'a sai ya kai ka ga sabo ɗin. Shi kuma sabon wani sa'i sai ya kai ga ɗa'a. Misali, mutumin da ya kwana yana musaffan ƙur'ani, ko ya kwana yana takara, ko ya kwana yana nafila. To, sai kuma gari ya waye ya fito, sai yana ji a ransa, a jiya fa an yi ƙoƙari fa. a jiya kwana muka yi takaran nan malam ai abun ba dama malam to kaga wannan yana ji da kansa shi kuma ujubu haramun sannan banda wannan watakila ma kuma riya ya yi aikin ma kaga shi ma riya haramun sannan kuma za ka samu ko an sa sifika da sum'atan na ga mutane cewa ka ba malam inde inde inde musaffa ne aka samu wane ni ne kawai na fishi a wajen to kaga dai to to kaga irin waɗannan kaga da'a ce yi amma haramun haramun ya haɗa su kusan guda uku duk a cikin wannan da'a ne ha sun fi da'an yawa to wani kuma saƙon ne zai yi amma kuma saƙon sai ya sa shi kuma ya kwanta da daddare gagara yin bacci ya dinga sawa kansa toka yana, yana kuka yana istifari yana rabbana balamna anfusana Allah mun zalunci kayukanmu ba illar ta gafir lana Allah in fa baka gafarta mana ba in baka mana rahama ba lanakunan na min khasir ala za mu zama daga cikin tababbu yana kuka yana kuka yana tawazu'u ga hadara ta Allah shi kuma Allah abin da yake so kenan zuciyarka ta karye saboda shi baya son wancan mai jiji da kai saboda kaga wancan da'ar ba ruwan shi da ba ruwan Allah da ita wanda ta kai ga jiji da kai da wasu sum'a da riya da wasu ransu wannan saƙo ɗin da ya kai ga kushu'i da ƙanƙan da ka'i da tawazu'u ga hadara to shi aka fi so kuma. To, kuma dukansu biyun ka ɗauke su, duk ɗa'arka in ta haɗu da adalci irin na Allah. ya ce to kawo aikin naka mu gwada yaya za ka yi kawo aikin naka mu gwada ai mun baka ido mun baka hannu kawo aikin naka mu gwada mun baka kafa mun baka lafiya kawo aikin naka mu gwada da abubuwan da muka baka mu gani za ka haye ba za ka haye ba duk kuma saƙon naka in ya haɗu da fadla ta Allah shikenan shikenan dama zunubi ba da cuci Allah ba saboda haka ba muna kira zuwa ga ayi sabon Allah bane tabaraka wata'ala amma muna bayanin wannan hadisi ne eh cewa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam da ba dan kuna zunubi ba eh yawa da yace na rantsi da wanda raina ke hannunsa da ba dan kuna wato zunubi ba da sai Allah ya tafiyar da ku ya zo da wasu mutane su dinga zunubi suna istighfari Allah kuma yana gafarta musu na rawahul rawahul muslim rawahu muslim idan sayyidul istighfari an yaqul al abdu allahumma anta rabbi sayyidul istighfari wato shugaban istighfari shine bawa ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت shine bawa ya ce Allah a kai ne Ubangijina la ilaha illa anta babu abin bauta da cancanta sai kai kalakata ni Allah kai ne ka halicce ni wa ana abduka ni bawanka ne wa ana ala ahadika ni kuma ina bisa ahadinka bisa alƙawarinka wa wa'adika da wato alƙawarinka ne mastadatu gurgurdan iko a'udhu bika min sharri ma sana'atu Allah ina neman tsarinka daga sharrin abun da na aikata abu ulaka bi ni'matika alayya Allah ina wato wato bayyana wato ni'imomi da kai mini kamin kaza kamin kaza kamin kaza kamin kaza wa abu bi zambi kuma ga zunubai na ma kuma nama kaza nama kaza nama kaza duk ina itirafi da su ni'ima ba wacce ba kamin ba sabo kuma ba wanda ban yi ba an gane fagafirli Allah ka gafarta mini fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba wanda yake gafarta zunubi in ba kai ba ba mai gafarta zunubi in ba kai ba rawahul bukhari bukhari ne ya rubuta wannan sai istighfar yana da fadla sosai yana da fadla sosai malamai sun faɗi fadlan sosai cewa wanda ya yi shi da safe kafin da yamma in ya rasu za a gafarta masa wanda ya yi shi da yamma in ya rasu kafin da da safe za a gafarta zurbinsa ana so kamar mutum da safe da yamma da safe da yamma an gane shi ne su shugaban istighfarai gaba daya addarsu sabi wa salasun fil isti'azat wato darasi na na talatin da bakwai a cikin neman tsari wato kamar addoyin neman tsari kenan wayannan kuma dukka suna so ma haddace su ma rawar shekhani an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam kala bukhari da muslim sun ruwaito daga aba huraira Allah ya kara masa yadda kala yace ta'awwazu billahi min jihadil bala kai kuma muna cikin sa ku nemi tsarin Allah daga tsananin bala'i yana raba mutum da imani ba haka ne tsarin Allah ya raba ka da tsananin bala'i. Ya ce wa darki shika da kuma riska irin na tsiyata, tsiyata zo ta ko ta duniyan ne ko ta kabari ko ta lahira. E Allah ya tsare mu daga ita, Allah ta zo ta riski mutum mala. Ya ce wasu ilkada da kuma mummunan wato ƙaddara. munan abin da dama an riga an rubuta ba wato mutum ta addu'a ta addu'a ta addu'a wa shamatatil a'da da kuma dariyar rike ta na makiya an gane eh makiya su maka dariyan ke ta to shine to shine Allah Allah Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu wa'annan duka Allah ya raba mu da su warawa muslimun an zaid ibn arqam radiyallahu anhu kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi Allah ina neman tsarinka daga gajiyawa wal kasali da kasala wal bukuli da ruwa kan na zama marubuci wal kasali kan na zama mai kasala wannan duk ku haddace su ba wal harami Allah ina neman tsarinka daga haram wato tsufa so ka tsufa ka zama tukun tukun din nan abun tausayi eh wa azabil qabr Allah ina neman tsarin ka daga azaban kabari irin wannan addu'o'in duk manzo Allah yana koya mana ne mu dinga yi sallallahu alaihi wasallam eh Allahumma ati nafsi taqwaha Allah ka ba wa raina tsoron Allahnta wa zakkiha anta khairu man zakkaha Allah ka tsarkake raina kai ne mafi alkhairin wanda ya tsarkake ta anta waliyuha Allah kai ne majibancin lamarinta wa maulaha kai ne shugabanta Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah ina neman tsarinka daga ilimin da bashi da amfani wa min qalbin la yakhsha daga zuciyar da bata da khushu'i bata da tsoron Allah wa min nafsin la tashba da kuma rai wata bata koshi duk abin da aka bata bata ƙoshi. Wa min da'awatin la yustajab laha da kuma addu'ar da ba a amsa ta. To to a dage da wa'annan addu'o'i duk mu hadace su. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih
أولك والكاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آلي قديم جاري عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين